أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwa ga wanka tare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna goma da watan ramadan a thuluth wa thuluthu kathir mun yi ɗaya daga cikin uku ɗaya daga cikin uku yayi yayi yawa goma da watan ramadan shekara ta 1446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne goma da watan Mars shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A daren jiya muna cikin wannan Sura mai tarin albarka Suratul Hashar. Suratul Hashar mun tsaya a daidai aya aya ta shifta bakwai. Za mu tashi yau wani guri aya ta takwas ko? ba mamaki mu kamo daga baya aya ta bakwai ɗin mu gama don karatun ya daidai za mu tashi lil fuqara il muhajirina na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am faddal للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون idan ba ku manta ba muna cikin rabon fai'i akwai fai'i na banu nadir kabilar yahudawa wanda annabi Allah subhanahu wataala ya ba annabin shi gaba daya wannan babu zancen rabo a ciki rasulullah abin da ya da wannan fai'i shine kawai to akwai fai'i kuma wanda na sauran kura gaba ɗaya in an samu in aka yi menene fai'i inda aka je yaki ba a gwabza ba aka same su Allah ya hore musu mutanen nan mun zano irin sunfi sunfi na mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba har mun zo sunfi na na shidda mun yi bayanin shi shine lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim Allah aba fuqara talakawa al muhajirin wanda suka kaura daga makka zuwa madina suka fito daga cikin gidajensu na makka suka horo wa amwalin gidajensu da dukiyarsu ba dan komi ba yaftabuna fadalan min Allah wa ridwana suna neman yarda Allah da yarda shi da aljanna shi da faralarsa aka ce wa yansuruna Allah suna taimaka ma addinin Allah wa rasula suna kama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'aikin na Allah ulaika humul humul أولئك هم sadiqun الصادقون wannan su ne wanda suka gaskata gaskiya ta imani na gaskiya kenan wannan su ne fanni na shidda wanda ake ba fa- fai'i mun ga wanda ake ba guda biyar wanda muka zano tun daga ayoyin wanda suka huce wanda almasakin da ibnu sabil da yatama da dhil qurba walillahi wa rasulihi hailo wannan guda biyar mun gansu sai na shidda fuqara muhajirun wanda suka kaura suka bar dukiyarsu ba dan komi ba suka taho suka zo madina a cikinsu akwai wanda sun zub da dukiyarsu gaba ɗaya don su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su taimaka ma addinin Allah a watsa musulunci tare da su daga cikinsu kamar suhaib suhaibu sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto zai kaura zuwa madina suka tare shi yan makka suka ce nan wa ka zo garinmu baka da komi ka tattara dukiya kuma yanzu kake so ka tahi da dukiya kuma ka koma ka fashe kenan dukiyar garinmu ka tahi ya ce to barin ba ku dukiya in ya so ni ku bar ni in tahi in gaya muku inda dukiyar take suka ce eh mun yarda ya gaya musu inda dukiyar tashi suke suka kyale shi ya taho wa shi gurin rasulullah bai da komi haka dukiyar tana wurinsu iya zauwa madina gurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuni jibril ya zo ya gaya ma annabi iya zauwa annabi ya ce mai rabi halbai ya aba ya haya kasuwanci ya ci riba ya baban ya haya kasuwancin nan da kai ya ci riba ya ba da dukiyar shi domin domin neman aljanna to ya shi ya shi da yawa ke da kwai in ka duba tarihinsu suka zo bancin da suna cikin rafahiyya suna cikin kuɗi suna cikin daula a makka suna da dukiyarsu suka zubda ta suka komo talakawa talakan talak suka komo garin madina kawai don don su ɗaukaka kalmar Allah daga cikinsu a ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani guri wanda suka tafi madina a daidai inda aka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ga wani wata falfajiya kamar dakali daga bayan wani hili amma yanzu cikin masallaci ne to wannan gurin wasu ne ana ce musu ahlus saffa su wannan mutane a nan suke kawai da azamne a nan daga gidan annabi ake hudu musu abinci ba su da komi sai takobinsu kawai annabi ya ce yaƙi su yi kabbara su ɗauko takobi kawai a haka nan suke a kawo musu saraka a nan su ci su sha da sauransu ahlus saffa kenan babu abin kawai karatu da takobi a ce yaƙi kawai su fito eh mana so kaji ɗan manya-manyan 'yan agaji kenan manya-manyan 'yan agaji babu aikin da suke kawai in ibada Allah kawai da takobinsu kuma annabi ya huto ya ce za a ta guri kaza sam'an wata a ji da biya annabi ya rasulullah to irin su wa'annan amin ya rabbal alamin su ne fanni na nawa fanni na shidda haka nan eh, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mana والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة نعم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allahu akbar sai fanni na bakwai wanda ake raba ma faidi Allah ya ce walladina tabawwa uddara wal imana haka nan waɗanda suka zamna a gidan wani gida Madina suka kudura imani a kansu wannan fannin wannan uku na ƙarshe tun da na shidda da na bakwai da na takwas da za mu gani duka ɓangaren talakawa ne kun ga na, na, na, na shidda mun gani su ne wanda suka ƙauro suka zo madina na bakwai to wanda aka isko a garin madina sai imani a cikin cikinsu yadda ya kamata min qablihim tun gabanin wannan wanda suka zo yuhibbuna man hajara ilayhim su kuma suna son wanda ya ƙauro ya zo gurinsu suna son shi S- duk wanda ya ƙauro saboda sun san imani ne ya zo da shi ya zo kawai domin ɗaukar kalmar Allah wala ya ji duna fi su dorihim haja ai babu wata bukata ko ta ƙeta ko ta hasada a cikin zuciyarsu min ma'utu daga da abin da aka ba wani a cikinsu ba su taɓa jin haushin abin da wani ya samu ba kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ana zamne sai annabi ya ce yanzu wani mutum dan aljanna zai wuto sai wani ya zo ya yi sallama sahabi ya zamna washe gari annabi ya ce yanzu dan aljanna zai shigo sai wannan mutumin da ya shigo na jiya washe gari annabi ya ce yanzu dan aljanna zai shigo muku sai ga wannan mutumin hallau ya zo a sahabbai aiki ya tashi menene yake yi wannan mutumin a ɗaya daga cikin sahabbai sai ya bi shi ya ji ya sabka gidan shi ya ce baƙo ne aka zamna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku iya tare da shi wai ya ga menene yake yi menene yake yi annabi ya ce shi ɗan aljanna ne har kwana uku daga baya ya ce gaskiya ni kaji kaji kaji abin da annabi ya ce kaji abin da ya kawo ne ni kuma ban gaba wani abu wanda kake yi wanda ya saba ma mu abin da muke yi ya ce mai to abin da ka gani dai ibada ta haka ne abin da ka ga ina yin wannan shine dai nake yi sai dai ni ban taɓa kwana ba da baƙin cikin wani dan Allah ya bashi babu hasada a cikin zuciyata wani dan Allah ya ɗaukaka shi ya bashi bai taɓa tada mun hankali ba ya ce da wannan abin da ya kazarta mu ai ɗan uwa Allah ya ce illa man atallah bi qalbin salim zuciyarka ta zamanto kubutatta wanda ya bashi Allah ya bashi kai ma in kana so roki ya baka ba tare da kana gurin nashi ya kushe ba Allah yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya ƙasƙantar da wanda ya ga dama ya ɗora mulki ga wanda ya ga dama ya sabce mulki ga wanda ya ga dama to saboda haka kai hasada hasada ba taka bace huddata daga cikin zuciyarka me hasada kamar yana cewa Allah bai iya bin rabo ne dan me ya ba wancan bai bani ba shi kuma Allah ya abu to kaji wannan kenan wannan irin mutanen waɗanda cikin zuciyarsu fari kal annabi Allah subhanahu wataala ya ce su ma a basu yu'thiruna ala wa yu'thiruna wa la tajiduna hajatan ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة suna fifitawa kansu suna fifita wani a kansu walau kana bihim hasasa ko da suna bukatar abun suna tsananin bukatar abun amma sai su fifita wani a kansu a shi wani na ba ku labarin makahon da ya zo yana bara yayi bara yayi bara aka kyale shi sai ya kawo musu hujja da wannan aye an aina alladhina yunfiquna amwalahum walau kana bihim hasasa ina masu ci da dukiyarsu ko suna santa sai wani ya bashi amsa ya ce zahabu ma alladina la yas'aluna an-nasa ilhafa للفقراء الذين أوسروا في سبيل وكذلك- الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعصرهم الجاهل أغنياء من التعصف na'am تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس kafa إلحافا kaji su su kuma a ba talakawan wanda ba su da ba su da bisa aje ba a gidan kowa Allah ya ce zaka gane su da kamannin su daga ka zaka gano kai wani mabukaci ne ba za ta ka taba gani ba ya zo yana maka mola iya na iya nana cewa akan tambaya a gano akan wannan in ku abun har ya kai shi ya tambaya to babban abu ne to wannan abun kenan sai Allah ya ce wa man yuka shuha nafsai ku sani duk wanda ya yaki kwabran kanshi ya yaki zuciyar shi akan wannan fa ulaika humul muflihun wannan sune masu samun rabo sai sirfi na uku walladina والذين جاءوا جاءوا.
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم To wannan shine sunfi na uku daga cikin talakawa wanda za a ba dukiya ta faidi. Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su. Kun ga an haɗi 'yan gari, an haɗi wanda suka zo, kuma an haɗi wanda suka zo bayan su tabi. Wanda suka zo bayan su suma wanda abin da yake bakin su kullun ya ƙuluna suna cewa rabba na gafir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana wali ihwanin alladina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigai mu cikin imani suka yi imani suka yi imani da rasulullah wanda sun rigaye mu shiga wala taj'al fi qulubina gillan Allah kakka sanya wani kulli na hasada da keta da bakin ciki Allah kakka sanya shi a cikin zukatanmu kakka kusa shi Allah muna roƙonka lil ladina amanu dangane da wannan wanda suka yi imanin dan sun riga mu cikin imani Allah kakka sa mu dinga hasada su kakka sa Allah bai zama to muna bakin cikin su rabbana ya ubangijinmu innaka rahufur rahim kai ne ar-rahufu mai tausasawa rahim mai rama mai jin kai kaga wannan surfin na uku tabi'ai kenan addu'a kullun da suke yi a nan gurin imam malik rahimahullah akan wannan sunfi na uku yayi wani istinbati menene istinbatin da yayi istinbat imam malik radiyallahu anhu min hadhihi al-aya al-karima imam malik malikiya yake cewa annar rafidi alladhi yasubbu al-sahaba laysa lahu fi malil fai nasibun kaga dan shi'a shine rafidi wanda yake zagin sahabbai yace ba ya da rabo a cikin dukiyar fai saboda mi imam malik yace li adami ittisafihi bima madaha Allah bihi saboda bai siffantu ba da wanda Allah subhanahu wa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayyabi ha'ula'i fi qulubihim yayyabi wa'annan mutanen a cikin zuciyarsu wanda suka ce rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina gillan kakka sanya hasada a cikin zukatanmu su kuma in shi'a ya suke suna zagin sahabbai kenan akwai hasada ta sahabbai a zuciyarsu imam malik yace ba a ba su fai eh mana baka san ba in shi'a ne yanda suke zagin abubakar su dinga zagin aisha suna zagin wane kuma umar suka kokkulla musu sharri kala kala imam malik a malikiya ko fai'i ba a ba su wannan istinbati ne na imam malik to amma masu ci da dukiyarsu kamar inda Allah ya ce wa yato in muna ta'ama ala hubbi ko a wani wuri Allah ya ce ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira a suratul insan kenan suna ci da dukiyarsu akan san ransu su ci da miskini wa yatiman da maraya wa asira da dan kaso a cikin suratul baqara Allah ya ce wa atal mala ala hubbi yana bada dukiya على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب to ya ba da dukiya a kan sarrin shi ba ba matsa mishi ba kai a nan gurin abubakar radiyallahu anhu a kan wannan gurin ya yi wani irin abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo taimako za a tayi wani yaki a ranar da umar ya ce to yau zan jarraba sai na gani da ni da umar wane ya yi abubakar eh, umar ya ce da ni da abubakar umar ya tafi gida ya tattara dukiyar shi gaba ɗaya ya raba tsaka ya ɗauko rabi ya kawo ya ce ya rasulullah ga duki ga abin da na kawo duk abin da ya mallaka ya raba tsaka annabi ya ce ka bar wani ya ce na bar kwatankwacin wannan ya rasulullah umar ya zamna ya tsuma ya ga abubakar ne zai kawo ta gani to ana gasa wasabiku ila magfiratin min rabbikum ku yi tserere zuwa neman gafarar ubangijinku wa jannatin da neman wata aljanna ardu hasamawati wal ard wanda fadin ta fadin sammai da kasai ko iddat lil muttaqin Allah ya ce an yi tattalin ta dan masu tsoron Allah ku yi tserere in kaga wannan yayi kai ma kai wanda yayi shi ba tare da gurin nashi ya lalace ba ana zamne sai ga Abubakar ya zo Abubakar Siddiq Abdullahi bin Quhafa bin Abi Quhafa ya zo da dukiyar shi abin da ya mallaka ya kawo abin da ya kawo ya kai ya ajiye gaban Rasulullah annabi ya kalle shi ya kalli abin da ya kawo annabi ya ce mai ma abu kaita li ahalik me ka bar ma iyalinka fa qala radiyallahu anhu sai yarda Allah ta tabbata a gare shi Abubakar ya ce abaqaita lahum abaqaitu lahum Allah wa rasula na bar musu Allah da ma'aikin shi shi da ya je gaba ɗaya kwaso duk abin da ya mallaka ya kawo ya zuba me kabar ya ce na bar musu Allah da ma'aikin shi Umar ya ce da biyu wanda ƙarja da abubakar. Bai ƙarja da abubakar. To irin wannan tsereren ake so. To sai Allah ya ce mi, amtara.
ألم تر أن ألم تر أن ال- Na'am.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أهلا أبدا Na'am.
ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قلتم وإن قتلتم لننصرنكم na'am والله يشهد إنهم لكاذبون Allahu akbar to daga nan za mu shiga wani bayani dama mun ji suratul eh, madaniya hukumce hukumce ne take badawa daga nan an ida zana mutanen nan fanni fanni su wajen takwas wanda suke cin dukiyar fai'i fai'i in an samo ganima ta ƙasa wadda za a rarraba kowa a bashi dukiyar ku ta ƙasa kai ma kana da haƙƙi a cikinta kowace irin dukiya kai ma kana haƙƙi kana da haƙƙi a ƙasarka a baka wannan kasanka in dai kana daga cikin wannan talakawan da aka zaka amma yanzu mu ya miki ka san ma inda ake sai da petrol din da zinariye da mine kuma to Allah dai ya sa ƙasar ta mu ta canza in ya so a a mu mu aiki jewa a gyara mu mu hanyoyi shikenan sai ya ce kai a rabonka an yi kwalta daga zuwa kaza zuwa eh ai duk da wannan dai kahida Allah ya taimako. Za mu shiga wani bayani, Allah ya ce, Alamtara ilalladina nafaku, shin baka gaba zuwa wannan da suka yi manafici, manahukai, ya ƙuluna li ikhwanihim har sukan ce ma ‘yan uwansu, alladina kafaru min ahalil kitab, ‘yan uwansu wannan da suka kafirta daga mazawalitai su ne Yahudawa, la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. wallahi in aka fitar da ku tare da ku za mu fita wala nuti'u wala nuti'u fikum ahadan abada ba zan mu taɓa bin wani ba akan ku hal abada mu bi wani mu kyale ku. wa in qutiltum kuma har in kuka yaki ko aka yake ku ko kuka yake su lanansurannakum tare da mu da ku za mu yake za mu koma bayan ku wallahu yashhadu innahum lakatibun to Allah ya shaida ƙarya suke to anan bayanin menene ake yi Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu shin baka ga ba wannan wanda suka zama to munafikai babban munafikan shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine babban munafikan yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru sukan ce ma ƴan uwansu wannan wanda suka kafirta kenan nifaq manahuci wanda yake fudda mutun ya zama kawuri shi nifaq asalin shi nifaq iri biyu ne manahuci iri biyu ne akwai nifaq al-i'tiqadi da akwai nifaq al-amali nifaq al-i'tiqadi shine wanda manahucin ya faɗi shahada amma zuciyar shi ba ta yarda shi kahuri ne a cikin zuciyar shi duk abin da zai taimaka ma kahurai shi yana kan wannan to wannan shine munafici babban shine yake fitar da mutum daga milla daga cikin addinin musulunci shine wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin Qur'ani inda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna kadarko na kasan kasa na wuta su ne Allah ya ce muzabzabina baina zalik la ilaha haula'i wa la ilaha haula suna nan suna kai kawo tsakanin mu musulmi da kawurai su bisu nan gurin su bisu nan duk lokacin da aka yi yaki suna da ganima in musulmi suka kora sai a raba fai'i tare da su ai su ma a cikin musulmi suke in kahurai suka ci ganima suka kora musulmi sai su kewaya su aiko su ce to a ba mu rabon mu ai mu muka fara gudu tukwana ko kuka koro muka fasa musulmi mana ku kai ne kwata kwata to shine wannan ake ce ma annifaqul i'tiqadi manahuci na biyu shi kuma bai yahudda mutum bai kafurtar da mutum ku lura da kyau daga irin shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ala ala ayatul munafiqu salata alamar munafiki guda uku ce idan idan hadatha in yayi zance sai ya karyata wa idza wa'ada akhlafa in ya alƙawari sai ya saba wa idza utimina khana in aka amince mishi sai ya yaudara to wannan adnifaqul amali sunan shi bai ya furta mutum daga da'ira ta musulunci baka cewa kai mun yi alkawari da kai baka zo wato ka kafurta innal munafiqina fi darkil asfali a'a ba wannan manahucin bane ake kafurta mutum da shi eh mana baka gitta ma mutum hujja akan wannan in ga hodi haka ma sai a gano baka gano ba fassarar ayoyin baka san ba me ayat take ne wannan alamomin da annabi ya faɗi ba su bane wannan na nifaqul amali ne ba nifaƙil itikadi ba ne ba na cikin zuciya wanda yake shi wannan furut ya hurda mutum daga cikin aqida kafiri ne kawai ba shi bane ba kuma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar sune wancan munafikan wanda suke annifaqul i'tiqadi an fahimta da kyau ko to wa'annan su mu komo nan yaquluna li ikhwanihim Allah ya ce suna gaya ma ƴan uwansu alladina kafaru waɗanda suka kafirce wani irin manahuci ne nifaqul i'tiqadi babban ne wanda yake fidda mutane daga cikin milla kwata-kwata malaman tafsiri suka ce ai ana nihin kufaru quraish kafiran qurayshawa kafiran qurayshawa su ne ake nihi shi da da suka yi wannan eh, suke manahucin su ubay ibn salul suke gaya musu su manafukan to wannan kahuran da wannan manafukan duka kahure ne kenan ya huta su daga milla akan wannan malamai suka ce duk wanda zai taimaka ma kahuri a yaƙi musulmi shi ma ya shiga wannan itikadin ya shiga wannan nifaqin babba shi ma ya kahurta duk iya irin taimakon da zaka ba kahuri dan a cuci musulmi ko da da rubutu ne ko da da taimako da ƙarfi ne ko da ilimi ne ka shiga wurin fannin wasu jama'a ko wani proje ko wani inda za a cuta ma musulmi ko a kawo musu wani maganin da zai halakar da su kuma da kai dan musulmi to kai ma da nifaqul i'tiqadi ne kai ma kenan ka kahurta to kadalika aka ce kamar duk wanda suka sa'a da kafirai koma a ina suke to koma a wani yanayi ne to wannan su nifaqul i'tiqadi ne wannan kenan kenan su wannan munafikai yaya akai aka ce kafiran kafiran qurayshawa wasu malamai sun ce a gazawatu badar a yakin badar ne a yakin badar kun san kafirai su munafukai su suke gaya ma kahuran ƙurashawar mi musulmi suke ciki kaza suke ciki kaza ake yi kaza ake yi kamar suna tona asirin wannan su munafukan sun kai 300 ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam babban su shine abdullahi ibn ubay ibn salul suke gaya musu min ahlul kitab daga mazawali tahi to wannan fassara ta farko fassara ta biyu suka ce a'a ana nihin banu nadir wannan yahudawan na banu nadir su ne ‘yan uwan nasu na munafukan suka ji labari cewa lalle za a yaƙe su sun fara ɗarɗar sai shi abdullahi bin salul da mutanen da suke da suka zo suka gaya ma yahudun wanda na banu nadir mun ji bayanin su jiya da kyau ko suke gaya musu suke cewa la in ukhrujtum la nukhrujanna ma'akum ku kyale su ku kyale musulmin kar ku razana suka ce muna da mutane kusan dubu biyu za mu taimaka mu muna tare da ku muna tare da ku in aka fitar da ku tare da ku za mu fita in kuka yi yaƙi za ku yaƙe su mu ma a wajen ku muke zan mu yaƙe su musulmi kun gane bayanin ko muna huci da suna tara su amma kuma Allah ya ce ya shaida ko sun huto bisu hutarwa tare da su saboda babu mutum mai san rayuwa mai san kai ya mutu kamar yahudu yahudu san rayuwa gare Allah yake ce mana cikin Qur'ani la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ na'am وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا na'am yawaddu يود ahaduhum أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر na'am والله بصير بما بما يعملون to kun ji halin yahudawa Allah ya ce ɗaya daga cikin su yahudawa yawaddu ahaduhum law yu'ammara alf sana ba su san zancen mutuwa san yahudu ɗaya daga cikin su yana guri da a ce ya shekara dubu shi kadai a ce shekara zai dubu a duniya sai Allah ya ce ma huwa bi muzahzihi min al'adab an yu'ammara ko da an ba shi shekarar dubun shekarar dubun nan ba ta tserar da shi daga azabar Allah kenan ko yayi shekara dubun ko kai yayi shekara dubun to in ya mutu eh, mutuwa zai yi kuma sai ya iske azabar Allah to a nan gurin sai Allah ya ce la in ukhruju la yakhrujuna ma'ahum لئن هدى.
أخرجوا لا ثم هدى.
يخرجون معهم na'am ولئن قتلوا لا ينصرونهم نعم.
ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم.
لا ينصرون kun ga su sun je suna kakaci a gurin yahudu ko mu za mu fita tare da ku za mu taimaka muku in aka fitar da ku tare muke Allah ya ce ƙarya suke da in ukhruju in aka fitar da su la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita ba tare da su wala in qutilu ko da aka yaƙe su la la yansurunahum ba za su taba taimaka musu ba a yaƙin saboda yahudu tsoron mutuwa yake tsoron mutuwa gare Allah ya ce wala in nasarahum ko da sun zo su taimaka musu la yuwallun al adbar da sun juya sun tsere sun bada baya sun malayun sarun kuma ba za a taimake su ba wannan halin yahudawa ne sai mi gaba لا تموا أشد رهبة في صدورهم من الله na'am ذلك بأنهم قوم لا يفقهون la antum ashaddu rahbatan ku innan ku musulmi yahudu ma sun yi tsoron ku fa da tsoron Allah eh mana Allah ya ce fi sudurikum a- sun yi tsoron ku tsoron fushin ku a cikin zuciyarsu min Allah daga tsoron Allah dalika bi annahum qaumun la yafqahun wannan saboda su mutane ne ba su da fikihun abun ba su tabbatar da yane saboda yahudi ji yake kai ku musulmi mutuwa a kusa daga kun yi yakin ai ta- ga mutuwan nan tashi ta zo takobi ne shi kuma Allah sai daga baya ba a san bai wani lokaci ne Allah ya ce sun yi tsoron ku da da, da tsoron Allah sai mi gaba
لا يقاتلونكم جميعا إلا بالقرى المحصنة أو من وراء جدور ba a tsoron بعضهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
na'am ذلك بأنهم قوم لا يعقلون wannan duk halin yahudawa ne ake gaya mana Allah ya ce Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an da dai ba za su zo ba su yi gaba da gaba da ku ko yaki ake da yahudu da musulmi ba za su taba gaba da gaba ba da ku jami'an illa fi quran muhassana sai dai a cikin share wani karkara kuma muhassana wadda take da garu a ɓoye su dai su ɓoye su ce su yi yakin yakin sunkuru ake cewa ko yakin sunkuru a ɓoye ba su san ba wannan ya ce aunin wara ijirar ko daga bayan katanga a ɓoye bisu gaba da gaba da ku saboda yadda suke tsoron ku da tsoron mutuwa Allah ya ce ta hasubuhum jami'an ta hasu ba'asuhum bainahum shadid ai eh, tashi hankalin da ke tsakaninsu mai tsanani ne tashin hankalin da ke tsakaninsu mai tsanani ne ta hasabuhum jami'an in ka gansu su duka kafiran wannan da yahudu da nasaran da duk wani mai kage-kagen abin da Allah bai ce ba zaka yi zaton tare suke ya ce wa qulubuhum shatta amma zukatansu a daidaice suke zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan abin da yasa saboda su mutane ne ba su hankalta kaga yahudawa kabilu da yawa ke da kwai a cikinsu in an ce za a yaƙi musulunci shine za a yi hu a zo a gangamu amma kana barin su tsakanin su faɗa suke cin kai suke kaga nasarawa kabilu da yawa ke da kwai a tsakanin su bisu zutuwa amma an ce za a yaƙi musulunci shine za a game a zo a- a- a- a- kaga kamar tare suke Allah ya ce tasubuhum jami'an wa qulubuhum shatta a cikin kiristoci nasara ko ƙabilu nawa ke da kwai Eh, fanni-fanni na, na, na, na kiristocin nawa ne akwai taimon da jehova akwai catholic akwai evangelic akwai mina duka wannan aƙida ce daban-daban akwai assembly da assembly da dieu ko to duka wannan daban-daban daban kuma kowa iya kin kowa tsakaninsu kuma aka ce musulunci za a yaƙa da ya kagan su kurub gaba ɗaya amma da ka bar su Allah ya ce ba asuhum bainahum shadid cin kan da ke tsakaninsu mai tsanani ne adawar da take tsakaninsu an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم na'am ولهم عذاب أليم ai da kake ganin su nan gurin kamathalil ladina min qablihim qariba sun yi daidai da kwatankwacin waɗanda suke tun gabanin su nan da ƴan kusa tun gabanin su za ku wa bala amrihim sun ɗanɗani azabal al'amarinsu walahum azabun alim kuma na gare su azaba mai raɗaɗi to su wane ne ake buga misali da su ƙariban ɗin wannan yanzu muna bayani ne akan yahudawa kuma ga matsalin ladina min ƙaunin kamar kwatankwacin wanda suke tun gabaninsu nan da ɗan lokaci kaɗan su yahudawan wale yahudawa banu nadir su ne muka yi bayani jiya shi ne bayan ayoyin wannan to yanzu wannan wanda ake bayani su ne banu kuraiza banu banu kainuka banu kainuka kun san yahudan da suka zo su nawa ne muka ce gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama a madina ya isko kabilu na yahuda guda uku duka ɗan tsugul tsugul ƙaryoyi ne haka a kewaye da madina duka madina ake ce musu dan yanzu duka sun haɗe ma suna cikin madina aka da banu nadir mun yi bayanin su da banu kainuka wanda su ne yanzu bayanin su ya faɗo kan aye dubana da banu quraiza to banu kainu kakin wannan su ma haka aka yi rikici annabi ya kore su su kuma garin su kusa da madina wata yar kawace kusa da madina yanzu duk cikin madina ne shine wannan min qablihim qariban kin wannan su ya aka yi rasulullah ya kore su daga garin su ma ya aka tashi aka yi rikici wata musulma an dauko ayoyi na na na na na hijabi sun sako musulmai sun rihe jikinsu mata musulmi sun rihe jikinsu sai ita wannan matar musulma sai ta zo kasuwar yahudu banu kainuka ta zo saye-sayen wasu kaya suke ta mata izgili cewa sai ta hudda huskarta sai ta hudda kayanta ta kiya ko a kawo ta kawo su a cikin ƙabilar da ta tsaya gurin wani mai kaya tana sai kaya shi manahuki bai hude sai tsarne mata hijabi da wani icce ko dutse share guda yanda bata gani ba ita musulma da ta ida sai sayan kayanta da ta tashi sai hijabin ta yi zubi kenan kaga an yi mi an ga an tsartar da ita ta ji kumya kuma a cikin yahudu su kuma suka kwashi dariya irin wani mugu dariya ai wani musulmi da ya waiwayo ya ga abin da ake kawai sai ya zare takobi ya fada ma wancan ya kashe shi a lokacin wanda ba su saurarawa ya kashe wannan yahudin a lokacin wanda ya sa ya janye mata hijabi ya janye mata hijabi su ma sauran yahudan da suke nan gurin da suka ga haka sai suka yi wuf suka kashe wannan musulmi yau kamun ka ce menene musulmi da yahudu a kasuwa kawai yaki ya tashi aka fara yaƙi an kalkashe mutane da dama yahudan suka tsere saboda tsoron mutuwa garin su suka tsere suka bar gurin suka bar kasuwar to su ma su ne Allah subhanahu wataala yake ga mu ai sun ga misalin yahudawan nan ɗan karebin da ɗan kin wannan ɗan lokacin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama anan shi ma ce to maza ya kisa za yi aka tattara jama'a aka tattara mayaka aka zo su ma aka kewaye garin nasu don su sai da aka sati biyu kusan kwana goma sha biyar a garin nasu sirri sun ke wutarwa su damar duk inda suke ba sai gurin laɗe inda za a ɓoye ba su iya hutarwa a yi gaba da gaba da su to babban manahuki wanda yake cikin musulmi abdullahi ibn salul wannan ibn ubay ibn salul to shi yana da alaka tare da su kuma yana tare da musulmi sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman cetonsu ya ce a ba shi cetonsu ya zo yana a neman alhurma a kan wannan yahudawan na banu kainuka annabi ya ce to sai dai su bar garin ba mu zama da su an ba shi amma dai su huta su bar garin gaba daya to kun ji suma yadda suka tattara suka bar garin madina an gama da su suma za mu gani yahudawan fanni na uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo an ƙi da yaƙi an ƙi da yaƙi annabi har ya hudda mikfar rigar tajikin ta yaƙi sai ga jibril ya zo ya ce ko hakun sabke kaya yaƙin badar ya ce ai mu mu sabke ba maza mai da yaƙi za ta yi can a lokacin annabi mai da aka ci gaba a mai da ba zaƙin hudaybiya ko to kun ji kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kan wanda ya sallar la'asar sai an je banu banu quraiza su ne yahudawan su wannan hadisin akwai khilaf da yawa a cikin wasu malamai sai suka fahimci cewa ko sallar la'asar kin ta yi kal ai sai an je can annabi ya ce kal ai sai an je can wasu kuma suka fahimci cewa a'a wai yana nihin mu yi gaugawa mu yi gaugawa mu tafi da la'asar ta musu a hanya sai suka yi sallar su ta la'asar suka isa wasu kuma suka ce a ina annabi ya ce kalmi sai mun je can sam'an wa ta'atan ya rasulullah ji da bi kawai sai da suka je garin suka yi sallah da rasulullah ya isko su suka kawo fatawa ga wasu sun yi sallah a hanya ga wasu kuma yadda suka zo can annabi duka ya jaza musu gaba ɗaya duk sun yi daidai ai haka ne an kusan akwai wanda an ce annabi ya ce magana fa ta kare akwai wanda zai dinga neman fiqihun abin da sauransu akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba a masallaci wani sahabi ya shigo to wasu sun zazzauna sun murmusa annabi ya ce ku zauna kawai sai ya zauna iya bakin kofa annabi ya ce ku zauna kawai ya zauna sai daga baya annabi ya ce mai jakudo shigo kai shigo babu saurarawa rasulullahi ya faɗi magana ta kare to kun ji su ma wannan aka gama da su shine Allah ya ce aika matalin ladina min qablihim qariba kamar kwatankwacin waɗanda suke tun gabanin su nan da ɗan lokacin waɗanda ya wuce qariba kusa da su ai su ma sun ɗanɗane azabal al'amarin su da basu gobe Allah na'am kamar talin shaytan كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر na'am فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين kwatankwacin su wannan kamar talin shaytan kamar kwatancin shaytan ne idh qala lil insani ukfur lokacin da zai ce ma mutum ka kafirta ya lallaba shi falamma kafara idan ya kafirce qala inni bari'un minka kuma sai ya ce ani na kubuta da kai inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai malaman tafsiri suka ce ana buga misali a nan gurin da su karuran Quraysh din a ranar Badar kun san ranar Badar shedan yazo ya zizziga duk mutanen kahuran na karkara gaba daya inda yake ce musu la galiba lakumul yawma wa inni jarul lakum babu wanda ya isa ya rinjaye ku bana ina tare da ku ya kuce gaba ana ganin dawakai da kayan sojina duk suna jin daɗi aka taho ashe duk iblisai ne iblisai ne daga iya zawa taron yakin da ya gangamu iya daga kai sai ga mala'iku sun zo su tsaya annabi wa yaki yaki kamun ka ce menene an yi da mito a sai zabga da gudu wai shi ne kuma daga nan da ya tsere yake cewa inni ara ma la taraw inni akhafullah rabbal alawai shedan ne yake cewa ni fa na ga abin da bu gani ba kai ni fa tsoron Allah nake ubangijin talibai shi ne yake faɗin cewa wai yana tsoron Allah ya tsere ya bar su duk iblisai ne suka bace yo har su za ka shi mala'iku ne Allah ya kawo a yakin badar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya daga hannu ya daga hannu yana roƙon Allah yana ya Allah in ka halakar da wannan fi'a din balan tu'bad fil ard babu masu bautata ma abu sau suka kasa ya Allah ka taimake mu akan wannan kafirai wata ruwaya tace annabi yana daga hannu sai da bargon shi ya kwadi kasa Abubakar ya dauko ya dora mai yace kafaka munashadat rabbak ya ce ya isa ya isa ubangijinka ya karba Allah ya karba kuma ku duba wani irin abu don zuciyar mutane ta ta nutsu mala'ika ɗaya aka turo ya isa sai aka turo mala'iku su zo a wata ruwaya ana cewa to su mala'iku ba su iya ba yaki da almakashi ƙato na wuta aka ce musu su yanke a cikin kawurar wannan duk abin da ya huto duk abin da ya huto daga jikin su yanke yanzu a jikin kamiya ya huto kai ya huto hannu ya huto hannu ma na dama hagun kuma kawahuwa sun huto to haka aka yi yakin kai kato kai almajiri ba Allah da gudumarka wadda sanda ce shi kuma wannan da garkami wandan karhe ya dauko da takobi da mashi ya zo dingirin a kanka ka zo ta ina ma zaka buge shi kawai sai ga kan ya faɗi kai ka san ba kai barkashi sai kai kabbara ka ci gaba eh mana Allahu akbar ka ci gaba wani ya daga zai buga ma takobi hannun kilif ya faɗi da takobin Allah kai kabbara ka ci gaba to haka Allah ya shedan da ya ga mala'ikun a ta ilmi akhafu Allah rabbul alamin to malamai suna ganin wannan kissa ita ce mafi kusa akwai amma malaman tafsiri wanda suka ce a'a wannan tana bayani ne akan wani malami na Yahudu malamin nan ana ce mishi a wata ruwaya birsisil abidina wannan malami ya ya huta daji ne dan ibada ya huta daji yayi gidan shi shi kadai sufi ne sufi ne ya huta yana ta ibada shi shi kadai to ana nan ana nan shedan sai ya gani wai shi wannan shi wannan yaya za ya batar da shi a shi da kan shi eh shedan sai ya hau kan shi so ke kawai sai ya batar da shi wasu suna su- sauransu sai ya sa musu a rai ya sa musu a rai su zo su ma su yi gida kusa da shi sai aka yi a ɗan kewayen ga gidan shi wannan rahibi kuma ga gidansu su ma su uku da iyalansu ana nan ana nan sai ya tafi ɗaya daga cikinsu ta fara wani hauka ko rashin lahiya sai a kawo ta ya zo ya kulla ya kulla malamin wannan shi yake da magani ya ce imai ta addu'a ma ya ce Allah warkar da ita ce ta warki sai ya sake ta shi shaitan haka nan haka nan hali yasa dai aka maido ta wurin shi wata ruwaya kuma wani kisa ta ta a'a iya hucewa ne kullun shaitan iya tana hutawa ko iya ganin ta almuhim a haka nan a haka nan sai da shaitan ya gama aka maido ta wurin tu- wurin shi har ya afka mata shaitan ya rinjaye shi da ita kuma da ya auka mata kuma ta ɗau ciki da kyau shi ɗan sai lallaɓo ya dawo ya ce ya gaya ma mutanen su uku wannan ya gaya musu ami a ruwaya ta aka yi a mafalki ya shiga cikin mafalkinsu duk ya gaya musu kun san duk wani mafalke-mafalke na banza na roɗuwa na wahala na na na ba da tsoro shedan ne shi yasa dole kai addu'o'in da ake yi na in zaka kwanta shedan yana narkewa ya shiga cikin kwakwalwarka cikin mafalki yayi ta raya ma abubuwa da yawa adkasu ahlam ya yi ta sama saboda haka duk wanda ya ɗora rayuwar shi akan mafalke-mafalke to ya yi asara ya lafiya ya ji galgari kullum kai bakka da rayuwa sai na yi mahulkin ka za a fassara mini ai ba ibada bace ba wannan na yi mahulkin ka za na yi mahul shi kenan shaidan ya aure ka kar ka ɗora rayuwarka akan mafalki ka ɗauke ta ƙa'ida kawai in kai mafalkin abin kirki da safe ka roƙi Allah bayan sallah asuba Allah ya tabbatar ma da wannan abun kuma ka gaya ma masoyanka in kai mafalkin mugun abu ka- ka roƙi ubangiji kai ya tabbatar da wannan abun ka yi tohi a hannunka na hagun ka juya canji eh, ka canza kwanciyar da kake ka ka yi addu'a sai Allah ya raba ka da wannan abun bayan ka yi sallah asuba kuma ka ka roƙi Allah kai ya tabbatar da wannan kuma kar ka gaya ma kowa kun ji yadda mafarki yake shi ya zo ya shiga cikin kwakwallo wannan a mafarki ya gaya mai bayan ya sa ya raya ma wancan malamin cewa kamun ya raya mishi afuwan kisa yadda ta zo ya sa musu cewa wannan malamin ma shi ya kashe mu saboda ya sa ta ya raya mai cewa da ka ji kunya gara ka kashe ta ya kashe ta ya binne ta ya zo gurin wannan ya raya mai a mafalki ai yan uwarsu ma- wannan malamin na yahudi ya kashe ta ya zo wannan shi ma ya faɗi wannan ma ya gaya mai duka a mafalki haka kissar ta zo daga baya yake cewa gudan da suka tashi ya ce kai ni wani wani mafarki ina tsoron gaya muku koya ne mu haka za ka za ka za ya ce yau ni ma na yi shi ma wancan ya yi ka ce to muje muje gurin shi suka isko har a wata kisa cewa sai da ya gwada musu inda ya binne ta ya zo da gaugawa ya ce mishi to ga su nan za su kashe ka yanzu imin sujada ɗaya in tserar da kai sujada ɗaya za ka muni da ya mai sujada ɗaya sai ya bar shi kuma ya tsere wata kisa kuma ta suka kawo suka ɗaɗɗarme shi ya ce to ƙaddama wani abu saboda ni iyanka saboda ni sai in tsere da kai ya ce ni babu abin da zan yi ina ɗaɗɗarma haka ya zan yi ya ce to ce ka ba da kuda ya ce ina ba da kuda sai su ya kyale shi kuma ya mai dariya ya wuce sai kashe shi sai kashe malamin kun ga asara biyu sannan kuma shi shedan in ya shigo cikin mafarkinka zai ta tsara maka wani abu ya tunzura ka don ya yi ta maka dariya kawai ko isa wata kura ta biyo ka kai ta shashe ka malam ta kyalka gudu ko wani maciji ya biyo ka ka rikice ka rikice ta kyalka sha kawai shi ko iya ta maka dariya kawai wai dan yama dariya kawai ya ruda ka kawai mugu ne mana mugu ne wanda yake shi to wasu malamai sun sa wannan kissa ta wannan malamin yahudu a cikin wannan gurin suka ce ai min kalladina min eh, kamasalil ladina min kamasalil shaytani id qala lil insani ukfur kamar kwatankwacin mutum ne shaytan ne da yake ce ma mutum ya kafurta kun ga idan mutum duk wanda zai sha giya wanda zai yi banna wanda zai yi sata in shaidan ya tura shi ya rike ya rika shi ai gara ka ji daɗi daga baya sai ka tuba amma daga yayi abun kaka yanzu mashayi duk shan giyar da yake in yayi banna daga baya sai ka ga yayi nadama in shaidan kin ya bar shi sai ga iya ta nadama kuma babu ladabi ladabi iya ladabi kamar mashayi eh mana ka ji shi da baki kalab kalab kalab kalab sai ka ce zai- zai tada duniya ya iya ladabi duk magana da zai tsara ka ya santa amma ka aka aka bakan lokaci kawai sai ka ga Allah tulub wai neman ya huta daga cikin rayuwar wanda yake ya shiga rayuwar dabbanci da sauransu ya ji daɗi to wannan shine falamma kafara lokacin da ya falamma kafara lokacin da ya kafirta qala inni bari'un minka sai ya ce a ani na kubuta da kai ba ruwa na kai ka je ka sha giyar ka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai sai mai gaba فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
na'am وذلك جزاء الظالمين to da shi shaidan ɗin da wannan wanda ya batar da shi wannan malamin wannan na yahudu babu wata hujja da ta sa a cikin wannan tafsirin eh, cewa shi da- da da kissa shi ake a cikin nan kissa ce an rawaito ta amma ba ta da sanadi babu sanadi zuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kissa ce kawai shafcika shi kenan bun mu iya cewa ga ta ita ce abu ɗaya ne wanda ƙur'ani ya zo da shi na yahudu da na na kufar quraish wanda ya je ya halhada da ya zo aka gama ya gama laiku ya kauka da gudu ya ce inni akhafu la rabbul alamin wannan kisa ta qur'ani ya fassara qur'ani ita ta hi kusa ita ta hi daidai ba waccan ba ta bursisul abidina ta bursisul abidin kaji zance kaji sunan shi wa bursisul abidina to wannan kenan fakana akibatuhuma sai karshen su su biyun ya su kasance annahuma fi narin khalidina fiha sun su tabbata a cikin wuta suna dawwama a cikin ta har abadin abada wa dalika jazaa'ul zalimi wannan shine sakamakon azzalimai na'am ya ayyuhal ladina يا amanu أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد na'am واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wala takunu ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون la yastawi لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanallah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta duba ta ga me ta tanadar dan gobe wace gobe gobe kiyama me kai wanda kake so ka iske shi gobe kiyama wattaqullaha ku ji tsoron Allah fa inna allaha khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne a bisa duk ayyukan da kuka aikata duk abin da aka yi sai ka ganshi subhanallah duk abin da ka faɗi duk abin da ka rubuta duk aikin da ka aikata sai ka ganshi ranar kiyama kuma man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra na alkhairi sai ya ganshi a littafin shi duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra na sharri sai ka ganshi a littafin ka kuma ka binciki kanka kamun ranar da za a bincike ka kuma ka yi tunani wai menene za ka je da shi ranar lahira mi kai dan gobe gobe kiyama Allah ya ce wala takunu kalladina nasullah ai kada ku zamanto kamar wannan wanda suka saba al'amarin Allah shine nasullah sun saba awamiruhu fa ansahum anfusahum Allah shi ma sai ya mantar da su a cikin wuta aka kyale su a cikin wuta ulaika humul fasiqun wannan sune fasikan mutane wanda duk abin da Allah yake so babu ruwan shi. sun manta da al'amarin Allah subhanahu wataala sai Allah ya bar su su ma a cikin wuta su tabbata a cikin wuta Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ku sani ashabun nari yan wuta wa ashabul janna da yan aljanna ai la yastawiyan la yas ba su zamantowa daya a ce wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne ya zai su zamanto daya sai Allah ya ce ashabul jannati humul faizun ai yan aljanna su ne masu samun rabo su ne suke cikin jin daɗi haka a cikin suratul munafiqun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la يا yalikum أيها الذين آمنوا لا لا تلهكم تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله na'am ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah ya ce ya ku waɗanda kai imani la yulhikumul auladukum amwalukum wala auladukum ya ku la tulhikum ya ku waɗanda kai imani dukiyarku da ɗiyanku kada su shagalar da ku min zikirillahi daga ambatan Allah ko ba ku gani ko da yaushe sai a dinga kawo dukiya da ɗiya dukiya da ɗiya suna daga cikin manyan abin da suke shagalar da mutum daga bin Allah wa man yaf'al dalika Allah ce duk wanda ya aikata wannan wa ulaika humul khasirun sune tababbu ranar kiyama kaga nan am hasibal ladina akh lokaci yayi ba ta shiga ba to insha Allah za mu tashi akan ta insha Allah gobe abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ya Allah wanda ba su da lafiya a cikinmu ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure ka ba su daidai ya su ya Allah masu neman jari Allah ka taimaka ka ba su ya rabbal alamin ya Allah wanda suke cikin bulaguro Allah ka kai su gida lafiya برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله